أكثرها الأول ثم القدس به والأئمة الثلاثة ثلاثة ثلاثة ورده الأسرار وقول الأمر كالشافعي وآل ابن الأسد وأبي يحتج بمرسل أو هل أو بمسند أو قول ساحر أو الجمهور أو ومن شروطه كما رأوا قول الذي أرسل من كبار مع حاسب جاري وليس في شروطه من رتب hadisi wanda ake kira mursali akwai zantuttuka guda uku ko hudu a game da me ake kira hadisi mursali shi ne a kauli na farko aka ce hadisi mursali shi ne hadisin da aka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ko wanda ya dangana ga annabin ba sahabi bane tabi'i tabi'i kamar yadda shafi zuhuri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko sayyidun nusayyidi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ibn sirin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza matukar dai tabi'i ne ya ce annabi ya ce kaza to za a ɗauka wannan magana da ya faɗa a matsayin hadisi mursali sawa'u tabi'in yana cikin manyan tabi'ai su ne wanda galibi hadisan da suke karɓa daga sahabbai ne koko yana cikin matsakaitar su su ne wanda yake rabi da rabi rabin hadisan da suka karba daga tabi'ai ne rabi kam daga sahabbai koko ma yana kan yana daga kananan tabi'ai kamar yana su ibn sha'ar zuri ko sai haifin sa'id al-ansari wanda mafi yawan hadisan da suka karba duk daga tabi'ai amma dai sun karbi kaɗan wajen sahabbai to matuƙar dai tabi'i ne yace annabi ya ce ko annabi ya aikata kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da su a kaza to za a ce wannan hadisi mursali zance na farko kenan zance na biyu kuwa shine aka ce a sai tabi'in ya zama babban sai inda yake tabi'in ya zama babban ne ya ce annabi ya ce kaza to shine za a ce hadisi mursali wato tabi'i babba shine wanda galibi ruwayarsa daga sahabbai da wuya a ga ya karɓo hadisi daga tabi'i kamar yadda sun ga suna abi hazinin su sa'i ibn musayyari sun mai dula da abi ibn ziyari wannan galibi ka kaga hadisin da suka karba wajen tarihi da wuya galibin ka kasa hadisan su dari fiye da kashi tasirin da biyar duk daga sabbin suka karba to uku sarrawa kauli na uku kuma shine cewa wato idan sahabi idan tabi'i karami ne yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan sai dai a ce masa munqadi ba za a ce masa mursali ba bisa wannan kauli kenan a ausa qadurawo ko kuma wato abin da ake kira hadisi mursalin shine hadisin da yake a isnadin sa aka shafe wani wannan shine abin da malaman usulul fiqh suke so malaman usulul fiqh a wajen su in dai an samu shafe wani daga a cikin isnarin hadisi da ya ce hadisin mursali ya sa masa wannan kaunin kamar munkadi kamar mu'uradi kamar mu'allaki duk za a ce musu mursali to haka malamai suka kaito zance mafi shuhura a cikin zantukan nan guda uku shine na farkon a ce abinda ake kira mursali shine tabi ko da karami ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sun marhujjatu yira ala ayyukan salatu sannan shagabanni ko abu hanifa umar misali da imam malik ibn anas da imam ahmad ibn hanbali duk suna ganin cewa shi hadisi mursali hujja ne suna ganin cewa hadisi mursali hujja ne duk sun tafi a kan haka a kodin yake imam malik akwai sabani kaɗan daga gare shi amma dai zancen da ya fi shura da gare shi na cewa na kafa hujja da hadisi mursali bari ma sau da yawa amma da ya kawo hadisai ma kusa kusa haka nan imam ahmad haka akwai ruwaya daga gare shi da cewa mursali hujja ne da yana cewa to ai da ce a koma kiyasi gwamma sau dubu a yi rubo da mursali gwamma sau dubu a ce an yi rubo da mursali kiyasi ba a koma komawa gare su sai fa in waje ya ya kuri gaba daya an rasa wata badogara shi a wajensa to a shi a waratuhul agawa waratuhul agawa amma a ce shi hadisi mursali ba hujja bane shine zancen da ya fi karfi shine zancen da ya fi ƙarfi wa ƙaunul aksar shine ma maganar da mafi yawan malamai suke kai kamar imami shafi'i abu abdullahi muhammad ibn idris ibn abbas da usman ibn shafi'i wato imami shafi'i shine farkon ma wanda ya fara maganu ganu da yawa akan motsali da nuna cewa ba hujja bane ko da yake ana cewa sai zuwa sai ma shi ma ya magana akan motsali cewa ba hujja bane to da malaman hadisi malaman hadisi ma su a wajen su hadisi mustari ba hujja ba ne gaskiya ne da aka ce ba hujja ba ne amma fa biyu hujjoji ana iya kafa hujja da hadisi mustari ya aka cikin rasari idan ya zamo ya samu karfafuwa da wani hadisin mustari idan ya zama ya samu karfafuwa da wani hadisin wanda yake mursali ya zama hadisai mursalai guda biyu suka zo a kan ma'ana daya da su ko kowanne hanyar sa daban to sai a ce wannan ɗaya daga cikinsu ya goyi bayan ɗaya a iya kafa hujja da su ko da a wajen waɗanda suke ganin mursali shi kansa shi kaɗai bai isa hujja ba ko kuma ya samu karfafa da hadisi wanda yake musnadi hadisin da yake musnadi ne amma kuma ya zamo ya zo ta fuska wadda yana tana da rauni ba ta kai matsayin a kafa hujja da ita ba illa iyaka raunin nasa bai muni ba to sai kuma ga hadisin ya zo ta wata hanya wadda take ita ingantacciya ce amma kuma abin da laifin da yake cikin ta shine cewa da aka faɗi tafi ba a faɗi na sama da tafi ba kai tsaye aka kai magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan mursalin sai ya karfafa wancan wanda yake da ibi wanda yake mutassilin ko a ce wancan mutassilin wanda yake da ibi sai ya karfafi wannan mursalin wanda yake shi sahihi ne in ba dan irsalin nan ba to ko kuma ya zamo ya samu karfafuwa da maganar wanda yake sahabi hadisi mursali ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka samu sahabi ma ya zo daga gare shi tabbas daidai da abin da ya zo a hadisin nan marfu'i amma wanda yake mursali to wannan sai a iya aiki da hadisin nan mursali ko da wajen wanda suke ganin hadisi mursali ba hujja bane ko suke ganin cewa faɗin sahabi kawai ba hujja bane amma cewa ai ga wani hadisi marfu ya zo da wani ma'anar sa ko da yake dai mursali ne amma sai su dauka su yi aiki da shi haka saboda haka sai su dauka su yi aiki da shi haka to aure jamhuri a koko ya zamo ya karfafu da faɗin mafi yawan jama'a ya zama mafi yawan malamai duk sun faɗa yadda ya dace da shi mursalin nan to a sannan sai a kafa hujja da shi a ko kuma ya zama ya karfafa da kiyasi ya zama ya karfafa da kiyasi to wato yana daga misalin wannan inda yake shi mursalin ya karfafa da kiyasi hadisin da imamin shafi'i ya ruwaito daga wani amintacce a wajensa daga zuhuri ibn shahabi zuhuri irin ta zuri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar masu kiran sallah a ranar idi da dinga cewa a fito sallah a fito sallah as-salatu jami'a as-salatu jami'a wannan hadisi mursali inda zuhuri ai ba sahabi bane bari ma yana cikin kananan tabi'ai wanda mafi yawan ruwayar su daga tabi'ai ne to amma kuma wannan hadisin mursali yanda ibnu hajar yake faɗa a fatul bari sharhin buhari yace ai kiyasi zai iya karfafa shi tabbata cewa to ai a sallah ya zo a hadisi tabbatacce cewa a sallah ɓuyar rana manzo Allah ya sa an kewaya ana a fito sallah a fito sallah to shi yasa a iya kiyasta sallar idi akan sallar ɓuyar rana a cikin da yake a sallar ɓuyar rana an ce a kira za a yi sallar a fito sallah a fito sallah to a sallar idi ma ai tana kenan tun daga wannan hadisi kuma wanda yake mursali ya zo da ma'ana to wato an kawo wato abubuwa guda biyar kenan wanda suke karfafa hadisi mursali ya zama hujja Ah, wadda duk mafi yawa bayanin imamin shafi'i ya riko wannan ne daga maganganun imamin shafi'i radiyallahu ta'ala anhu wasu suka ce abubuwan da suke karfafa hadisi mursali ya zama hujja sun kai goma sha sun kai goma sha a hanzu kuma wa min shuruɗi yana daga sharuɗan a ce a karɓa hadisi mursali kamar yadda malamai suka gani zamowar wanda ya kawo hadisin nan mursali yana cikin manyan tabi'ai cewa sai ya zama yana cikin manyan tabi'ai amma banda ƙananan tabi'ai da kuma zamowarsa lokacin duk da ya rawaito hadisi aka ga wani ma mai kiyaye hadisi wanda yake ya yi fice a ilimin hadisi ya rawaito hadisi yujari sai a ga an haɗa tafiya da shi ba a barinsa a baya ma'ana yadda ya rawaito hadisin sai a ga wanda yake fitaccen ma haka ya rawaito hadisi ba irin wanda in ya tashi rawaito hadisi in wanda yake fitaccen ya rawaito hadisin sai a ga ya bambanta da tasar waya da yawa ba to ba irin wannan ba eh, ba irin wannan ba to ya zama kuma ya- babu a cikin malamansa shi wanda ya yi irsalin tari inda ya yi irsalin ya zama babu a malamansa wanda aka dangana da cewa shi mai rauni ne yana da rauni ina misali kamar hadisin da aka ruwaito imam shafi radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito yace akhbarana malikun an zaid ibn aslam an sa'id ibn musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na an bai lahani bil hayawan wato hadisin imami shafi ya ruwaito daga imamu malik imamu malik ya ruwaito daga malamin sa zaidi ne aslama shi kuma ya ruwaito daga tabi'in nan babba ɗaya daga cikin fuqaha sabatu na madina shine sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce ai musayan nama da dabbar da take da rai an yi hani daga a ce za a yi musayan nama da dabba wadda take da rai a matuƙar dai jijjin su su daya a malamai suna cewa kamar duk masu kafa hudu jinsi ne shi yasa ba daidai ba ne kenan ka ba da naman sa don ka karɓi rago ko ka karɓi akuya Eh, ko ka ba da naman akuya don ka karɓi eh, sa ko abin da ya kama da haka dukkan walhumu zawatin arba'i kulluha jinsu don naman duk ne kafa hudu duk dabba wadda take mai kafa hudu in siha wa wahashiha da wadda take ta gida da ma wadda take ta jeji dukkanin su jinsu ɗaya ne to dai shi wannan hadisin ga shi ya zo mursali wanda ya ruwaito shi ya irsalin nan yana cikin manyan tabi'ai shine sa'idin da musayyib ga shi kuma a malamansa ba wanda ake ganin yana da rauni kuma ga shi an san sa idan sayari damun ba a in dai an haɗa tafiya da shi to ai za a ga ya kai ba a haɗa tafiya da shi ya faɗi to shi yasa wannan hadisi yake hujja hatta wajen su shafi'awan wanda suke ganin cewa hadisi mursali ba hujja bane daman sun ce eh, lakin marasilu musayyabi wa haka za marasilun musayyadin aka haka nan mursaloli na musayyadun musayyadi to su ma ana karɓar su ana karɓar su to na- ya- ya zo a matsayin hujja a wannan babu sai kuma ya zamo ga hadisi ma wanda aka rawaito daga sayyidina abi bakar radiyallahu ta'ala anhu a wanda lana basin ya rawaito cewa an yanka wata taguwa an yanka ta macen raƙumi a zamanin sayyidina Ali Bakar sai wani mutum ya zo da akuyarsa ya ce to Allah akwai ba akuya ta ku ba ni a wannan naman na raƙumi sayyidina Abubakar sai ya ce a wannan ai ba daidai ba ne wannan ai ba daidai ba ne ya sa kuka usaba su na Madina guda hudu a cikin su da arwaito harancin haka ko a ce ma dukkanin da kasuwar Muhammad ibn Ali Bakar Siddiq da Sayyidina Sayyid da Rasul Zubair da Abu Bakar ibn Abdurrahman to da arwaito haramcin daga gare su ra'ani shi ne ne mare sun mana hujjatu bihila an ayin masu salafatu to a sharu hal awwal sun mana hujjatu bihila an ayin masu salafatu to hadisin buhari shi ne shi a da misali ne sai ai kuskure ne shi ne sharhin wancan